الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتينا شاءكو قوات الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو دايا دريه دا أربعين دا بقوي daidai da uku ga watan ɗaya miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair domin wato da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha littafi wallafar babban malami al'allama wato sheikh nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata darasi na 28 mun karkare tattaunawa game da matsalar shar'antuwar yin sallah ala kulli ga'ibin akan dukkan wanda ya mutu ba a gari ba to wannan yana daga cikin kaulin da wasu daga cikin malamai suka ce kowane ga'ib za a iya masa sallah to daga cikin dalilin da ke nuna cewa wannan hujja ba ta da ƙarfi khulafa'ur rashidun sun rasu da wasunsu ba a samu wani daga cikin al'ummar musulmi da yake wasu sassa na duniya ya yi musu salatul ga'ib ba da ku an samu an yi to lalle da ruwayoyi mutawatirai an ruwaito su akan haka bayan haka kuma mun tattauna gaba ta sittin haramcin yin sallah da kuma neman gafara da neman rahamar Allah akan kafirai da kuma munafukai lalle waɗannan bai halatta a nema musu gafara bai halatta a nema musu rahamar Allah bai halatta a sallace su tunda sun mutu suna kafirai sun mutu suna munafukai kuma munafurci na aqida babban munafurci saboda faɗin Allah ta'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri karka ƙara yin sallah ga ɗaya daga cikinsu da ya mutu har abada kuma karka tsaya don yin addu'a a kan ƙabarinsa innahum kafaru billahi wa rasuli domin haƙiƙa sun kafurce wa Allah da manzansa wa matu wahum fasikuna sun mutu suna fasikai an ce sababin saukar wannan aya shine hadithin da abdullahi dan umar ya ruwaito shi mahaifinsa umar ɗin shi ma ya ruwaito lokacin da abdullahi bin ubay bin salul ra'asul munafikin ko ra'isul munafikin ya mutu an gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama an kira shi domin yi masa sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya domin yi masa sallah sayyidina umar ya zabura ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare shi yana nufin cewa wato kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wannan mutum munafiki wanda mun karanta doguwar kissa ko ruwayar da muka ji tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma sayyidina Umar radiyallahu an wanda daga bisani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar dalilin da yasa ya sallace shi to bayan yi wa wannan munafiki sallah kuma aka saukar da istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko kuma wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa fasiqun bayan an yi ne sai aka saukar da wannan aya daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara yi wa wani munafiki sallah ba bai kuma sake tsayawa a kan kabarin wani munafuki da ni da nufin yi masa addu'a ba har Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransa kuma zaɓin da aka bashi an ce istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba in za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba wannan duk kissa kusan mun karanta ta da kuma hadithi na al-musayyib ibn hazan radiyallahu an lokacin da abu talib ya zo rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajensa sai ya tarar da abu jahal abdullahi ibn abi umayya ibn al-mughira suna gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayyai baffansa ya faɗi kalmar shahada yace innaka a'zamun nasi alayya haqqan yace duk a mutane babu wanda haƙƙinsa yafi girma a kai na fiye da kai wa ahsanuhum indi yadan babu wanda yafi kyautata min da faranta min wato wanda su fiye da kai wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi yace haƙƙin da ke kanka a kaina haƙƙi ne wanda yafi girma fiye da na mahaifina ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah nan kuma su Abu Jahal Abdullahi ibn Abi Umayya su kuma suna ta zige Abu Talib a targabu an millati Abdul Muttalib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta fama bai gushe ba yana ta tallata wa Abu Talib wannan kalma ta daraja wato ta tauhidi shi kuma yana maimaita waccan kalma hatta qala Abu Talib akhira ma kallamahum har dai ƙarshen kalmar da abu talib ya faɗa kuwa ala millati abdul muttalib wa aba an ya ƙula la ilaha illallah yake ta laula an tu'ayyira ni quraishun a wata ruwaya ba dan kada quraisha su ce nayi abin kunya ba ya na inna ma hamalahu ala zalikal jaza'u su ce ai raki ne da zafin ciwo yasa na faɗi wannan kalma la aqarartu biha ainaka da na faranta maka rai na faɗe ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha an kai ce wallahi to zan ci gaba da nema ma gafara sai dai in an hana ni da haka musulmi daga nan daga nan ne kuma musulmai suka riki wa mamatan su ga wato nema wa mamatan su gafara alladhina matu waɗanda suka mutu wa hum mushrikun to ba ba a daina wannan ba har sai da Allah ta'ala ya saukar da ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to daga nan ne kuma shikenan sai aka daina aka hana nema wa dukkan wani mushriki gafara an saukar da wannan ne game da Abi Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin Allah ta'ala ya faɗa haka ala al muallif rahimahullahu ta'ala akhrajahu al bukhari wannan kissa ta zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Abu Talib da kuma yanda suka yi ta fama da su abu jahal imam al-bukhari ya fitar da ita a mujalladinsa na uku shafi na 173 da kuma mujalladi na bakwai shafi na 154 zuwa da kuma mujalladi na takwas shafi na 274 zuwa 400 da goma da kuma 411 wa muslim haka imam muslim wannan sa'i da imamun nasa'i a mujalladinsa na ɗaya shafi na 286 wa Ahmad Imam Ahmad mujalladi na biyar shafi na 423 wa Ibn Jarir Ibn Jarir tabari fi tafsirihi a cikin tafsirin sa mujalladi na 11 shafi na 27 wa siyaqu lahu wannan siyaqin ma wannan lafazin da muka ji nasa ne wa kaza muslimun haka ma lafazin muslim ya zo shi ma wa ziyadatu thaniya lahu ziyada da aka samu ta biyu ta imam muslim ce fi ba'd al-usul kama zakarahu al-hafizu an an al-qurtubi kama yanda al-hafiz ya ambata daga imam al-qurtubi wa yashhadu laha riwayat al-bukhari riwayat bukhari tana shaida akan haka wa ghairihi wato da kuma wanin sa bi ma'anaha da ma'ana irinta wa waradat al-qissatu wannan qissa ta zo min hadith abi huraira daga hadithin abi huraira radiyallahu anhu bi ikhtisarin a takaice inda muslim wato a wajen muslim wa tirmidhi da tirmidhi mujalladi na hudu shafi na 159 wa hassanahu imamu tirmidhi kuma ya hassana wannan kissa wa indahuma ziyadatu thalitha akwai ziyada ta uku wanda imam muslim da imam tirmidhi duk suna da wannan riwaya wal hakim da al hakim mujalladi na biyu a cikin al mustadrak shafi na 335 da 336 wa sahahu kuma al hakim ya inganta wannan ziyada din wa wafaqahu zahabi wa lahu ziyadatul ula yana da ziyada ta farko وهي عند ابن جرير كما إتتي زيادة دا أكسام ووجن ابن جرير الطبري أيضا من حديث سعيد ابن المسيب دقا حديث سعيد ابن المسيب مرسلا سيد زيادة مرسلة تهنير ابن جرير ولكنه في حكم الموصول ضد رواية مرسلة أما تنا ده حكم حديث موصولي كو رواية كو إسنادي موصولي لأنه هو الذي rawal haditha domin da shi sa'id bin musayib shine wanda ya ruwaci hadithin an wato shine dai kai abin nan ibnu jarir ya ruwaci hadithin anil musayyib ibn hazan daga musayyib ibn hazan wa huwa waliduhu wanda shine mahaifin ainihin wato shi hazan din kenan wato mahaifin abin nan sa'id mahaifin musayyib kai afwan an gane ko yawa da haka shine wanda ruwayar da shi sa'id ya ruwaita anil musayyib daga babansa musayyib bin hazan wanda daga kakansa wato hazan wa huwa waliduhu wanda shine mahaifin shi ainihin musayyib wa waradat aidan min hadithi jabir wannan dai ta zo kuma ta ruwayar ta sake zuwa ta ruwa ta hadithin jabir akhrajahu al-hakim wanda hakim ya fitar da shi aidan wa sahahu ya kuma inganta shi wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi kuma ya wafaka masa wa fihi ziyadatu rabi'a a cikin sa akwai ziyada da aka samu ta hudu wa hiya inda ibn jarir ita ce wadda ta zo a wajen ibn jarir mursalan ta hanya mursala an mujahid daga mujahid wa an amru bin dinar da kuma amru bin dinar da yan kun duba duk inda kuwa ga an danyi baka su ne wannan ziyada din da yake ta magana cikin hadithin ya kawo za ya zo sai ya danyi baka ma'ana yayi yayi abin nan me ake kiransa bracket yawa da yayi bracket to kalmar da yasa ko lafazin da ya kawo cikin bracket ziyada ce وعن علي رضي الله عنه قال أنكر بودق علي رضي الله عنه الله يكارى مسير دايتي سمعت رجلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتي ناجي ونمتن يستغفر لأبيه يستغفر لأبويه ينا نيما ومهي فانسا غافرا وهما مشركان كما مشركين سمت أكن شركا فقلت سينتي تستغفر لأبويك yanzu ka dinga nema wa mahaifanka gafara wa huma mushrikani alhalin sun mutu suna mushrikai faqala sai wannan mutum yace alaysa qad istaghfara ibrahimu li abihi ashe annabin Allah Ibrahim ba ya nema wa mahaifinsa gafara ba wa huwa mushrikun kuma mahaifin nasa yana mushriki qala aliyu yake cewa fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya jefa min wannan shubuhar da haka sai na zo na faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na ji wani mutum yana nema wa mahaifansa gafara kuma mushrikai ne na ce masa bai kamata ba sai ya ce to ai annabi Ibrahim ya nema wa mahaifinsa gafara kuma ya mushriki ne fa nazala shine wannan aya ta sauka ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم wato Allah ta'ala sai ce ma kana lin nabi bai dace ba sam ga annabi wallazina amanu kuma bai dace ba ga masu imani an yastaghfiru lil mushrikina su dinga nema wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba koda dangin su ne makusanta ko da mutum danginsa ne makusanci amma ya mutu yana imani yana shirka ya mutu yana hada Allah da wani ya mutu yana kiran wani ba Allah ba ya mutu yana aikata wasu ayyuka wanda aikata su shirka ne to bai dace ba komai kusancin mutum wannan mutum da shi ya nema masa gafara bayan ya mutu min ba'adi ma ta bayyana lahum bayan ya ta bayyana a gare su annahum ashabul jahim cewa waɗannan mutane ‘yan wuta ne, wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi, wato istighfari neman gafarar da annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa bai zamo ba, illa an mau'idacin wa'adaha iya sai sanadiyya ko sakamakon alkawarin da ya yi masa. Falamma ta bayyana lahu yayin da ta bayyana a gare shi annahu aduwwun lillahi. cewa mahaifinsa maƙiyi ne ga Allah tabarra'a minhu sai ya nesantar da kansa da shi inna ibrahima lalle annabin Allah ibrahim la'awahun mai yawan bautar Allah ne halimun kuma mai haƙuri ne akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 1 shafi na 286 والترمذي امام الترمذي مجلد na hudu shafi na 120 wa hassanahu kuma ya hassana wannan hadithin wa ibn jarir ibn jarir shi ma mujalladi na 11 shafi na shafi na 28 wal hakim haka abu abdullahi al hakim an-naisaburi a mujalladi na biyu shafi na 335 wa ahmad imam ahmad a hadisi mai lamba ta 700 da saba'in da ɗaya da kuma dubu ɗaya da tamanin da biyar wasiyaƙu lahu wannan lafazin nasa ne wa isnaduhu hasan kuma isnadin hadithin yana da kyau wa qala al-hakim sahihul isnad hakim abu abdullahi ne saburi yace wannan hadithin sahihul isnad isnadin sa sahihi ne wa wafaqahu adh-dhahabi kuma imamu adh-dhahabi ya wafaqa masa qultu sai na ce wannan maganar qultu ta shi a Sheikh Nasiruddin al-Albani ce wa hadha istighfar wa hadha al-istighfaru إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه wannan neman gafarar da muka ji a wannan a nan gurin inna ma huwa shine kawai ma hakahu Allah shine wanda Allah ya bada labari fi awakhir surati Ibrahim a ƙarshen ƙarshe ƙarshen surati Ibrahim anhu game da annabi Ibrahim rabbana ghfirli wa rabbana ghfirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab inda annabi ibrahim yake wannan addu'a yace ya Allah rabbana ghfirli ya Allah ka gafarta min wali walidayya ka gafarta wa mahaifana walil mu'minina da mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai kankama wa qad zakara al mufassiruna haqiqa malaman tafsiri sun ambaci anna hadha du'a anhu minhu kai wannan addu'a daga annabi ibrahim take kuma ya yi ta ne kana ba da wafati abihi bayan mutuwar babansa wa ba da hijiratihi ila makkata shi ma bayan ya yi hijira ya koma makka kai ya shahada bi zalika siyaqul ayati domin wato lafazin ko siyaƙin ayoyi allati waradat wa'anda suka zo fi akhiriha a ƙarshe kan a ƙarshe al-ayatul madhkura ita ce wannan aya da aka ambata ta zama shaida akan abin da ake tattaunawa wa ala zalika akan haka فينبغي أن يكون التبيين المذكور في آية الاستغفار يا فداتشوا التبيين بينا da ta kasance wadda aka ambata fi ayatul istighfar a ayan nan ta neman gafarar annabi Ibrahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'ada iya falamma tabayyana kalmar wannan at-tabyin din falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ma kana ba'da wafati abihi wannan in ka lura za ga abin ya faru ne bayan mutuwar mahaifinsa aidan wa kana zalika bi ilamillahi ta'ala iya hakan kuma annabi ibrahim ya fahimci babansa ya rasu ya mutu kuma ya mutu akan shirka ne ta hanyar sanarwa da ya samu daga Allah madaukakin sarki domin yayi hijira shi ya riga ya koma makka to saboda haka Allah ta'ala ya sanar da shi cewa mahaifinsa ya mutu kuma ya mutu akan shirka to daga nan ne shi ma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi mai tabarra'a minhu sai ya nesantar da kansa da shi inna ibrahim la'awahun halim wa qad akhraja ibn abi hatim ibn abi hatim ya fitar da hadisi bi sanadin sahihi da isnadi sahihi kama qala siyuti kaman yanda al-hafiz siyuti ya faɗa fil fatawa a cikin fatawa mujalladi na biyu shafi na 419 an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma qala yace ma zala ibrahimu yastaghfiru li abihi annabi ibrahim bai gushe ba yana nema wa babansa mahaifinsa gafara hatta mata har sai da baban nasa ya mutu falamma mata lokacin da baban nasa ya mutu ta bayyana lahu sai ya bayyana a gare shi annahu aduwwun lillah aduwwun cewa wannan mahaifi nasa makiyi ne na Allah falam yastaghfir lahu to bai ci gaba da nema masa gafara ba qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi rahimahullah fil majmu' a cikin al-majmu' yake cewa mujalladi na biyar shafi na 144 zuwa 258 yace as-salatu 'alal kafiri wad-du'a'u lahu bil maghfirati haramun karkashin wannan bayani da dan uwa kaji yanzu yin sallah ga mutumin da ya mutu yana kafiri da yi masa addu'a alhalin yana kafiri da nema masa gafara wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne komai kusancin ainihin wato wannan mamaci da mutum matuƙar ya mutu yana kafiri ya mutu yana shirka haramun ne a masa sallah haramun ne a masa addu'a ta nema masa gafara bi nassin qur'an da nassin alqur'ani wal ijma' ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم da nassin alkur'ani haramun ne mutum ya mutu akan kafirci ai masa sallah haramun ne ai masa addu'a da nema masa gafara qultu shak albani yace wa min zalika ta'lamu to daga nan ne zaka fahimci khata khata ba'd almuslimin alyawma kuskuren wasu daga cikin musulmi a yau min at-tarahumi da za su dinga neman wato roƙon rahamar Allah wata raddi da neman yardar Allah ala ba'dil kuffari ga wasu cikin kafirai tun ya mutu yana kafirci an san mutum ya mutu yana shirka amma kaga ana nema masa rahamar Allah ana nema masa yardar Allah wa yakthuru zalika shak albani yace kuma hakan ya yawaita min ba'd ashabil jara'id hakan ya yawaita daga wasu ma'abota gidajen jaridu والمجلات والمجلات da kuma mujallu walaqad sami'tu ahada ru'asa'il arab Sheikh Albani yace ni da kaina naji ɗaya daga cikin shugabannin larabawa al-ma'rufin bitadayyuni larabawa kasar da an san su da addini ya tarahamu ala wato Stalin yana neman rahamar Allah ga Joseph Stalin Joseph Stalin wani harni ne ko a shi'o'i allazi huwa wa mazhabuhu wanda wannan stalin din wato joseph stalin da shi da mazhabarsa min ashaddi na daga cikin mafi tsanani wa aladdil a'ada mafi taurarewar makiya aladdini akan addinin musulunci an riga an san wannan joseph stalin din ya mutu yana arne ya mutu yana mushiriki kuma gashi makiyin addini ne da shi da magoya bayansa ko mazhabinsa amma ya tarahamu ala stalin wannan cikin yan jaridu din sai na je yana neman rahama yana neman wato yana nema wa joseph stalin wato yana roƙon masa rahamar allah ina fata an gane wa zalika fi kalimatin alqahar ra'is yace kuma gashi shugaba ne daga cikin shugabannin kasashen larabawa ya ce wannan kalma ta nema masa rahama ya faɗe ta ne shi wannan shugaban almusharu ilaihi wanda nake maka ishara zuwa gare shi bi munasabati wa fatil mazkur a munasaba ta mutuwar shi wannan wanda aka ambata joseph stalin uzi'ad bin radio wanda kuma an yada wannan kalma ta shi wannan shugaba cikin kasashen larabawa an yada a rediyo wala ajaba ko da yake ba abin mamaki bane min haza daga irin wannan faƙad ya kafa alaihi mislu hadal hukum domin irin wayannan shugabannin yawancin su jahilai ne ba karatu gare su ba yace babu mamaki dan irin wannan hukunci ya buya ga irin shugaba irin wannan tana iya yawa shi bai ma san cewa hakan kuskure bane yace walakin al ajaba sai dai inda mamaki yake min ba'd du'atil islamiyina a samu hakan daga wasu cikin masu da'awa masu kira zuwa ga addinin musulunci an yaqa fi mithli zalika a ce mai da'awa ya fada cikin makamancin irin haka haithu qala fi risalatin lahu inda wani cikin du'at ya fada a wata risalarsa yake ta rahimallahu barnadir shaw wani george barnard shaw ba kaji wani wani wani arne ne amma wani cikin du'at a cikin risala dinsa kuma shi ma sai ya ambace shi ya nema masa rahama ya ce rahimallahu ka ji fa rahimallahu george barnard shaw shi ne barnard shaw wa akhbarani ba'adu thiqati yace wasu daga wani daga cikin amintattu ya bani labari an ahadil mashayikhi yake bani labari daga ɗaya daga cikin wasu shehunnai annahu kana yusalli alaman mata an samu wani shehi cikin shehunnai ko wani malami cikin malamai yana yin sallah akan wanda ya mutu minal firqatil ismailiyya albatiniya ko albatiniya wato wanda ya mutu daga cikin kungiyar shi'a ismailiyya albatiniya ma'atiqadihi annahum ghairu muslimin duk da kuma yana da aqida ya kudurce cewa wayannan ba musulmi bane domin a shi'ar akwai mai sauki sauki akwai wanda malaman musulunci sun fitar da su daga addini kamar wannan ismailiyya din albatiniya suna daga cikin waɗanda ba musulmi ba ne to amma tare da shi wannan shehin malamin ya ƙudurce yana da aƙidar waɗannan ba musulmi ba ne amma shi albani ke cewa wani daga cikin wanda ya halarci gurin ya ba shi labari cewa an samu wannan ya yi wa cikin masu shi'a ismailiya sallah li'annahum la yarawna salata wala alhajj domin su a aqida su ba sa ganin sallah ba sa ganin halaccin yin sallah wala alhajj sun ce babu wani aikin hajji wa ya'buduna al-bashara kuma suna bauta wa dan adam ne wa ma zalika amma tattare da haka kana yusalli alaihim yana yi musu sallah nifaqan saboda munafurci wa mudahanatan da neman yabo ko san yabo na ƙarya shine mudahana an gane ko yawa yabo na ƙarya mutum ya fito ya dinga yaban wani amma shi mai faɗar ya san ƙarya ne su waɗanda ake yaban a gaban su sun san ƙarya ne wannan shine mudahana wannan munafurci ne ba kuma san musulmi da irin wannan ba fa ilallahi almushtaka ga Allah muke kai kuka game da irin waɗannan abubuwa wa huwal musta'an kuma shine abin neman taimako
kasar lamba ta farko da bakwai da sai dai wai lambar wa bakwai wanda
ووافقه الذهبي bayan ya gama akwai wani nisa'i karshen
ووافقه الذهبي
kalan nawa ko
kafin ƙal ƙal ni bai kawo mun komai ba kama
bai kawo mun ba ni ya kama eh duk abin da kaga ban karanta ba to ban gan shi ba وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة وتجب الصلاة في صلاة الجنازة yake cewa sallah tana wajaba watajibu aljama'atu wato jam'in sallah yana wajaba fi salatil janaza a sallar gawa sallar jana'iza shi ma yin jam'i a yi ta a jam'i shi ma wajibi ne kama tajibu fi salawatil maktuba kamar yadda ka san jam'i yana wajaba a cikin sallolin farilla bidalilai ne shak albani ya ce saboda dalilai guda biyu al'awwal na farko mu dawa matun nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha saboda dimanta da dawwamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan haka duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatul janaiz a jam'i aka yi ta al'akhar dalili na biyu qauluhu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ka ku ga duk sallar da aka ga yayi a jam'i yayi ta ta sallar janaza to kuma ya ce ayi sallah kamar yadda aka ga yana yin sallah akhrajahu al-bukhari wala yu'akkiru ala ma zakarna salatu sahaba sallar da sahabbai suka yi ala nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam furada suka yi ta dai dai dai dai wannan ba zai gurbata ko ya bata abin da muka ambata ba shine wala yu'akhiru wala yu'akkiru ala ma zakarna wato ba zai bata abin da muka ambata ba salatu sahabatu sallar da sahabbai suka yi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallama furada ɗai-ɗai-ɗai lam ya ummahum ahadun babu wanda ya limance su li'annaha qadiyatun khasa wannan wata qadiyya ce ta musamman wannan wata matsala ce ke bantacciya la yudra wajhuha ba a sanya fuskarta take ba Eh, ba wanda zai iya cewa kawai haka aka waye gari kawai aka kimsa kawai aka zo aka kowa ya sallace ta aka sallaci ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam furada to dan haka fala yajuzu min ajaliha saboda irin wannan sallah da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗai ɗai ɗai ba wanda ya yi limanci baya halatta saboda wannan sallar an na turuka mu bar ma wa zaba alaihi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dimance yin sadilata hayatihil mubaraka tsawon rayuwarsa mai albarka ga abin da ya yi tsawon rayuwarsa mai albarka sai bayan ya rasu kuma ya bar duniya sai kuma aka zo aka yi masa sallah ɗai ɗai ba za mu ɗauki wannan hukuncin mu ajiye abin da shi ya yi har ya bar duniya ba na fata an gane wa in kana ruwiyat duk da cewa wannan sallah ɗaiɗaiɗaiɗai ɗin da ake faɗa an ruwaito ne min ɗuruƙin ta hanyoyi da dama yi ƙauwi ba'aduha ba'adan wanda wasu hanyoyin za su ƙarfi wasu hanyoyin kuma lamba ta ɗaya a kharajal bai haƙi fi sunani imam bai haƙi ya fitar a cikin sunan ɗinsa mujalladi na hudu shafi na talatin min ha hadisai daga ciki akwai hadisai guda biyu wa ahaduhuma inda ibn maja ɗaya daga cikinsu ma ibnu maja ya ruwaito shi a mujalladinsa na ɗaya shafi na 497 zuwa 500 ko kuma da shafi na 500 warawa ahmad haka imamu ahmad ya ruwaito shi ma a cikin musnad mujalladinsa na biyar shafi na 81 hadithan thalithan hadisi na uku wa sakata alaihi alhafiz kuma alhafiz ibnu hajar yayi shiru bai ce komai ba akai fit talhis a cikin at-talhisul habir a mujalladi na biyar shafi na 187 wa rijaluhu thiqatun kuma rijal ɗin amintattu ne rijalu muslim rijal ne na muslim gaira abi asimin banda abi asim alal bagawi al-imam al-bagawi yace la adri lahu suhba wannan as- abi asim ɗin ban san cewa shi sahabi ne amla ko ba sahabi bane in ji imam al-bagawi yace ban da masaniya shin abi asim sahabi ne ko ba sahabi bane wa fil babi ahadithun ukhra a cikin wannan babi dai na yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah dai dai dai dai akwai wasu hadisan da aka ruwaito daban kharraja al-hafiz wanda imam al-hafiz ibn hajar yayi takharijin su fil kitab al-mazkur a wancan littafi da aka ambata at-talkhis al-habir thumma qala sannan yace qala ibn dihiya ibn dihiya yake cewa as-sahihu zance mafi inganci annal muslimina lalle al'umman musulmi sallau alaihi sallu alaihi afradan sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ne dai dai dai dai wannan yayi ya salla ne ya koma gefe wannan ya zo ya haka akai la ya ummahum ahadun babu wanda ya musulmanci wa bihi jazama shafi'i wannan shine abinda imamu shafi'i ya wato ya yanke akai قال يتي وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شي امام الشافعي يتي abin da yasa aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi fansar mahaifina da mahaifiyata a gare shi wa tanafusihim da kuma yanda suke gasa fi Allah ya tawallal imamata fi salati alaihi ahadun ba wanda zai yadda wani ya jagorance shi limanci a wannan bigira shi sa kawai don kar ma a tsaya ana cece ku ce kawai shi kenan kowa ya sallah saboda tanafus wato gasar da kowa yake da ita fi Allah ya tawallal imama ta fi salati alaihi ahadun kar a samu wani limami ya zama shi ya jagorance shi sallah da kowa yana ganin inda inda dai shi za a bi an gane ko in aka ce to a sawa ne ce sai dai shi a sa shi sauran su biyo shi an gane ko to wannan yasa kowa sai ya sallarsa shi shi kadai wallahu a'lam fayin amkanal jam'u bainaha amma in zai iya yi wa a jam'i a haɗa tsakanin sallar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaiɗaiɗaiɗai wa baina ma zakarna da kuma tsakanin abin da muka ambata min hadihi sallallahu alaihi wasallam na koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam fitta jimi'i a cikin yin jam'i fil janazati a cikin sallar janaza fa biha to ya dace za a iya yin haka ma'ana zai iya yiwuwa bayan mutane sun yi jam'in kuma kowa in an gawa tana nan ba dauke ba kowa ya je shi kadai kuma yin sallah ko kuma mutum ya yi sallar shi kadai kuma sannan a zo a yi jam'i in za a iya hada guda biyun to shikenan amma in biyu ba zai hadu ba ko ba zai yi a yi guda biyu ba to a yi jam'i shine yafi dacewa wa illa in ba zai iya yiwuwa a yi jam'i tsakanin wancan sallar da aka yi wa annabi daidai daidai da sallar da annabi ya tsawon rayuwarsa cikin jam'i a sallar janaza in haɗa waɗannan matsaloli guda biyu ba zai yiwu ba fa hadiyuhu huwal muqaddamu to koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a bar gabatarwa li'annahu asbatu domin ita ce tafi tabbata wa ahada kuma tafi zama shiriya fa in sallau alaihi furada duk da cewa idan mutane suka zo suka sallaci mamaci ɗai ɗai ɗai ba su yi jam'i ba saqatal fardu farillar yin sallar janaza ya faɗi wa asimu amma sun yi zunubi bi tarkil jama'ati da ƙin yin jam'i da suka yi wallahu a'lam wa qala an-nawawi fil majmu' wato al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 314 yace tajuzu salatul janazati furada bila khilafin ya halatta yin sallar janaza ɗai ɗai ɗai ɗai wannan babu saɓani tsakanin malamai za a iya yi maimakon a yi jam'in a zo kowa ya tasa shi kadai wasunnatu sai dai sunna in ita kake so ka aikata an tu salla jama'atan shine a yi sallar janaza a cikin jama'a lil ahadithil mashhura saboda hadisai da suka shahara fi sahih wanda sun zo cikin bukhari fi zalika a cikin haka ma'a ijma'il muslimina ga kuma ijma'in al'umman musulmi da haka in an yi ɗaiɗai ɗin yayi amma sunna shine a yi ta a cikin jam'i mafhum gaba ta 62 wa aqallu ma warada fin iqadil jama'ati fiha thalathatun mafi karancin abin da yazo a sunna na kulla jam'i a cikin sallar janaza akalla samu mutum uku inda an samu mutum uku to za su iya yin jam'in sallar janaza fa fi haditha abdullahi bin abi talha ya zo cikin hadithin abdullahi ibn abi talha anna aba talha abu talhat al-ansari radiyallahu an da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila umair bin abi talha ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yin sallah ga umair ibn abi talha ɗansa kenan hina tuwfiya lokacin da ya rasu fa'atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Abu Talha fa salla alaihi manzan Allah ya yi salla ga Umair ibn Abi Talha fi manzilihim a gidansu fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya shiga gaba wa Abu Talhata Abu Talha wara'ahu ya tsaya a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Ummu Sulaimin ita kuma ummu sulaimin mahaifiyar wato matar abu talha wara'a abi talha ita kuma ta tsaya a bayan abu talha walam yakun ma'ahum gairuhum su kenan mutum nawa kai sallah kuma in za a irin wannan sallar ba mutane da yawa sai ku ku uku an gane ko to haka za a yi kar a ce ku ai misali a ce in za a yi mutum uku to kaga liman yana gaba biyu suna baya in ku za a yi sallar janaza mutum biyu ne rakkin to liman zai shiga gaba shi wannan guda ɗayan bayan liman bayansa zai tsaya ba irin yadda aka saba yin sallah a jeru ba in su biyu ne an fahimta da a dinga kiyaye irin wannan karatun ba kada fa ka dinga zuwa makaranta ka zama kai ma an gane ko yawa irin wannan matsaloli ne kaga ba su cika faruwa ba in sun zo a gane kaje makaranta kaji karatun nan in ya zama da mutum biyu ne gurin da aka rasu ko a cikin halin tafiya ne mutum biyu ne kadai sai shi wanda ya mutu to wanda zai masa sallah shi zai shiga gaba shi kuma ɗayan zai tsaya a bayan liman ne ba jeruwa za su yi ba kamar yadda aka saba sallar jam'i mutum biyu su jeru da juna akhrajahu al-hakim abu abdullahi al-hakim an-naysaburi ya fitar da wannan mujalladin sa na ɗaya shafi na 365 wa anhu al-baihaqi haka imam al-baihaqi shi ma a mujalladi na hudu shafi na 30 da 31 wa qala al-hakim hakim yace hadha sahihun ala shart al-shaykhain yace wannan hadithin sahihi ne bisa sharadin bukhari da muslim wa sunnatun garibatun kuma dai sunna ce garibiya baƙuwa fi ibahati salatin nisa'i a cikin halaccin sallar mata alal jana'iza ga jana'iza wannan wani abu ne wanda ba shi bai shahara ba sosai ko yawa to amma an zo gidan ne da aka tunda an zo gidan kaga gata ita mata gidan ummu sulaim ga mijinta abu talha ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aquli ina cewa inna ma huwa ala sharɗi muslim ya ce wannan hadithin ya cika sharaɗin musulun ne wahada hushi kaɗai ba sharaɗin shekhain ba bai cika sharaɗin bukhari ba ya cika sharaɗin musulun dai li'anna fihi saboda a cikin isnadin akwai imaratu bin guzayya imaratu fihi imarata bin guzayya shi kuma imarata bin guzayya wa lam yukharrij lahu al-bukhari imam al-bukhari bai fitar da hadisin imara ibn guzayya ba illa ta'alikan sai a ta'aliki akwai hadisan bukhari wanda ta'alikan ne shi yasa kar mutum ya dinga ce maka ai bukhari ma ya rawaito akwai mu'allaqat shi kuma al-mu'allaqat na imam al-bukhari na bukhari kuma suna cikin littafin amma su hukuncin su daban in ya ruwaito bi sigatil jazmi ana karɓar su in ko imam al-bukhari ya kawo ruwaya mu'allaqa bi sigatil tamrid ba a karɓa da aka kan mutum ya dinga shammata kawai lokaci ce ai yana cikin bukari ya duba wani mu'allak kuma kira mu'allak din ruwaya bi sigatin tamrid da'ifi ne ma imamul bukari ya kawo ya ji maka hujja ya ce ai a cikin bukari ma akwai hadisai da'ifai a'a a cikin bukari wa innan mu'allaqat din ana iya samu su kuma mu'allaqat daban suke na fata an gane amma duk wanda ya kawo shi da isnadi cikakke wannan hadisai ne ingantattu wal hadith qalahu al-haythami wannan hadisin alhafizul haithami ya faɗa fil majma'iz zawa'id a cikin almajma'iz zawa'id mujalladin sa na uku shafi na 34 yace rawahu tabarani fil kabir imam tabarani ya kawo wannan hadisin cikin mu'jamul kabir wa rijaluhu rijalus sahih wa lahu shahidun min hadith anas wannan riwaya tana da riwaya da ta zama mata shaida a hadisin anas bi ma'ana da ma'ana irinta akharajahu al-imam Ahmad wanda imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na uku shafi na 218 da 17 afwan gaba ta 63 wa kullama kasural jam'u duk sanda ganganko da jama'a suka yi yawa a sallar janaza kana afdala lil mayyiti to wannan ya fi falala ga shi mamaci wa amfa'a kuma ya fi masa amfani kar kar irin yan gaggawan nan mutane ba su taru ba an an sa karfe za ga wani lokaci an ce za a yi sallah karfe tara karfe takwas ko takwas da kwata sai ka dinga amma ba an taru haka ai a zo a fito da ita a yi sallah sai wasu su zo su yi ta faman mita abin nan kuma akwai wayanda su kuma suna nan daga nesa suke an ce sai karfe tara suna ta kokarin suna nan kan hanya wani sai ya zo kawai sai ga wajen mutane da suka zo bayan an idar da sallah sun fi wayanda suka yi sallah yawa shi abin da ya fi wa mamaci amfani a sami yawan mutane yawan mutanen yana amfanar da shi domin akwai adadin da ake so a samu in dai sun cika ka'ida ya sha to sai aka yi masa kuma kila a cikinsu akwai masu lam'a kaga shi aka yi wa bakin ciki na fata gane za mu ji adadin da aka shi sa a dan jinkirta din ko a sanar sosai kuma a tabbatar lokacin da aka sa din an kai saboda in dai ba gani aka yi mamacin zai canza ko zai shiga ko zai samu za a samu matsala ga gawarsa ba sai a jinkirta zuwa lokacin da aka gaya wa mutane dan a samu wato taruwar jama'a da yawa dan shi yana buƙatar wannan jama'ar sannan kuma zai amfana da yawansu bi qaulihi li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin babu wani mamaci tusalla alaihi ummatun minal musulmina da za a samu al'ummar musulmi su sallace shi ya buluguna mi'atan da suka kai ɗari kullahum dukkansu ya shafa'una lahu suna nema masa ceto illa shuffi ufihi sai an ba su cetonsa wafi hadithin akar a wani hadisin gufira lahu sai an gafarta masa akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisin a mujalladi na uku shafi na hamsin da uku wan nasa'i imam an-nasa'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyu wa tirmidhi wa sahahu imam tirmidhi ya inganta shi a mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in da uku da ɗari da arba'in da hudu wal baihaqi imam al baihaqi a mujalladi na uku shafi na talatin wa tayalisi da tayalisi a hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da shida wa Ahmad Imam Ahmad a mujalladinsa na shida shafi na talatin da biyu da na arba'in da na casa'in da bakwai da ɗari biyu da talatin da ɗaya min hadithi Aisha bin lafzil awwal hadisin na Aisha da lafazin farko ma min mayyitin tusalla alaihi ummatun min almuslimin yabluguna mi'atan kullahum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi wa rawahu muslim wan nasa'i imam muslim da imam an-nasa'i wal baihaqi wa ahmad duk sun ruwaici wannan hadithin imam ahmad a mujalladinsa na uku shafi na 266 min hadithi anas daga hadithin anas wa ibn maja ibn maja mujalladi na ɗaya shafi na 453 min hadithi abi huraira shi kuma da hadithin daga hadithin abi huraira bil lafzil akhar da wani lafazin daban ko lafazi na ƙarshe wa fi hadithin akhar gufira lahu wa isnaduhu sahihun ala shartu shaykhain wa qad yughfaru lil mayyiti za a iya yi wa mamaci gafara fa walau kana al'adadu aqalla min mi'atin ko da adadin ba su kai ɗari ba idza kanu muslimina in dai musulmi ne lam yukhalid tauhidahum shay'un min ash-shirki tauhidin su bai yi ingausa ya cakuɗi da wani abu na shirka ba ko da ba su kai mutum ɗari ba za a iya gafarta masa amma sharaɗin shine lam yukhalid tauhidahum shay'un min ash-shirki to kaga kamata a gayyato mutane da yawa mutane da yawa in sun zo din kila ko da an samu waɗanda ba su cika ka'ida ba to a kila adadin da ake bukata waɗanda suka cika ka'ida za a iya samu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu da zai mutu fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajulan a samu mutum 40 su tsaya akan gawarsa la yushrikuna billahi shay'an amma da sharadi ba sa shirka da Allah illa shaffa'ahum Allah fi sai Allah ya ba su cetonsa to kaga akalla aka samu mutum 100 din aka aka tankade aka tankade ko 40 din aka samu sun cika kaida kaga mamaci ya samu abin da ake bukata to amma ya zama to mutum 30 ne ko mutum 40 ba su ma abin nan ba kaga kila a cikin sun an ciccire sai ga abin da ake bukata din bai kai ba saboda haka in an yi maka rasuwa lalle ka gayyato jama'a sanar da mutane a sa lokacin da ake ganin mutane za su za su samu da yawa akhrajahu muslim wa abu daud imam muslim da imam abu daud sun fitar da wannan hadithin mujalladi na biyu imam abu daud a mujalladin sa na biyu shafi na 64 wa ibn majah ibn majah wal baihaqi wa ahmad imam muhammad a mujalla sha hadithi na 2509 min hadith ibn abbas daga hadithin abdullahi dan abbas wa rawahu an-nasa'i wa ahmad imam an-nasa'i da imam ahmad imam ahmad ya fitar shi ma da imam an-nasa'i a mujalladinsa shi imam Ahmad na shida shafi na 331 da 334 min hadithi maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muktasaran amma a takaice wa sanaduhu hasanun kuma isnadin hadithin hasan gaba ta 65 gaba ta nawa muka yi 63 ko to wannan kamata ta zama gaba ta 60 da nawa da hudu ko yawa ni sai samun 65 nan ba ko a can cikin lissafin mu ko yawa to kaga irin lissafin mu ya taho daidai kenan wa yustahabbu an yasuffu wara al-imami thalathata sufufin sannan an fi so sahu a bayan liman ya zama sahu uku in jama'ar da yawa an yi sahu goma ashirin duk babu laifi haka ake so amma mutanen ba su da yawa akalla a yi sahu uku mutanen gaba ɗaya an gayyatar an abin nan dai bai fi mutum goma ba aka samu kamar yadda za mu karanta hadisin da annabi ya yi sallah da mutum bakwai ya sa uku a bayansa biyu a baya biyu a baya na ba ta gane haka a samu akalla an so sahun ya zama uku kamar yadda shaukani ya faɗa fasa'ida ko sama da sahu uku li hadithai ne ruwiya fi zalika saboda hadisai guda biyu da aka ruwaito akan haka al'awwal hadithin farko an abi umama radiyallahu anhu kale ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla akan wata janaza wa ma'ahu sab'atu nafarin yana tare da mutum bakwai faja'ala thalathatan saffan sai sanya mutum uku sahu sahu daya wathnaini saffan mutum biyu sahu daya wathnaini saffan mutum biyu sahu daya kaga an samu sahu nawa uku rawahu tabarani fil kabir imamu tabarani ya ruwaito wannan a cikin al-kabir mu'jamul kabir hadisi mai lamba ta 7785 wa qala al-haythami fil majma' al-haythami a cikin majma'i zawaid mujalladi na uku shafi na ainihin wato 432 yace wa fihi ibn lahi'a a cikin isnadin wannan hadisin akwai wani rawi ibn lahi'a wa fihi kalamun shi kuma malaman hadisi sun dan yi maganganu a kansa qultu shak albani yace wa zalika min qibali hibzi shi ibn lahi'a din nan ba wani mutumin banza bane mutumin kirki ne ana dan yin maganganu a kansa ne ta bangaren haddasa la tuhumatan lahu fi nafsi ba wai tuhuma bace da ake masa shi a karan kansa fa hadithuhu da haka hadithin ibn lahi'a fi shawahidi in aka kawo shi a cikin shawahid la ba asabi babu laifi ana karbarsa walidhalika awrattuhu dan haka ne na kawo su na kawo shi ita ruwayar ibnu lahi'a mustashhidan bihi zan yi masa istishhadi alal hadith ati akan hadisi zan istishhadi da shi akan hadisi mai zuwa wa huwa shine athani hadisi na biyu an malik ibnu hubaira qal malik ibnu hubaira Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da zai mutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin sahu uku su masa sallah min almuslimin daga musulmi illa aujaba wa fi riwayatin illa gafara lahu sai Allah ya wajabta masa shiga aljanna a wani lafazin sai Allah ya gafarta masa na fata gane قال يعني مرثد ابن عبد الله اليزني مرثد ابن عبد الله اليزني يتي فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة شيسا إمام مالك كوكما شي مالك ابن هبيرة يا كسنتي إذا استقل أهل الجنازة idan wanda za su yi wa gawa sallah suka karanta suka zama ba su da yawa jazza'ahum thalathata sufufin sai ya karkasa su sahu uku lil hadith saboda wannan hadithin da muka karanta akhrajahu abu daud wanda abu daud ya fitar da wannan mujalladin sa na biyu shafi na 63 wa siyaqu lahu wa tirmidhi tirmizi mujalladi na biyu shafi na 143 wa ibn maja ibn maja mujalladi na 1 shafi na 454 wa ibn sa'ad ibn sa'ad mujalladi na 7 shafi na 420 wa tabarani mujalladi na 19 shafi na 258 da kuma zuwa na 665 wa abu ya'la abu ya'la hadithi na 6831 wal hakim a mujalladi na 1 shafi na 362 da 363 wal baihaqi mujalladi na 4 shafi na 30 wa ahmad mujalladi na 4 shafi na 79 wal lafzul akhar ɗaya lafazin lahu na imamu ahmad ne wa kadha fi riwayatin lil baihaqi haka a wata riwaya ta imamu al baihaqi wal hakim وقال حاكم يتي صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الترمذي امام الترمذي يتي وتبعه النووي امام النووي كما يا بيش akan haka fil majmu a cikin majmu'u al majmu' mujalladi na biyar shafi na 212 hadithun hasanun cewa wannan hadisi ne hasan wa qarrahu al hafiz fil fati al hafiz ya tabbatar da shi a cikin fatul bari mujalladi na uku shafi na 145 wa fihi indahum jami'an muhammad ibn ishaq sai dai dukkanin su a wajen su a cikin isnadin akwai muhammad ibn ishaq wa huwa hasanul hadith shi kuma hadithin sa hasan ne idza saraha sarraha bit tahdith in ya bayyana qarara bit tahdith saboda mudallis ne walakinahu huna qad an ana sai dai anan yayi an ana an gane ko fala adri wajaha tasinihim yace ban san ta wace fuska suka hassana hadisin wato wato fala adri wajaha tasinihim lil hadith ban san ta ina suka hassana hadisin ba fa kaifa tashih ballantana kuma ma ya zama sahihi sai mu tashi wa idza lam yujad kenan ko eh shine dai abinda muka karanta daidai muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah